رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وحسابه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مقود على تبارك وتعالى يمنع من الوكشي يومنا عشرين يوم دوات المحرم إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makar zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma ga watan august na shekara dubu da ashirin da hudu da biyar. Gudanar karatu da yaro salihin min kalamin sayyidin musulmin muna cikin babin da yake magana a kan al'amuru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar babin da yake magana a kan mutum da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki a tarce ana cikin al'adar da yusuri أن علي بن عبود رضي الله عنه تكلم على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الآل العطرة فإياك أن تكون منه فقال له اجلس فإنما أنت من دخاله من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم مخالفة إنما كانت مخالفة من بعضهم وفي غيرهم رواه مسلم التاسع حديث يترى عن ابي سعيد عن سامي بابن سعيد الحسن البصري الحسن البصري ان عائد بن معروف وجو عائد بن معروف رضي الله عنه على هذا الشيء دخل على عبيد الله بن زياد يا شيخ وجم والمستعيد مسا عبيد الله بن زياد فقال سيدي مسا اي بني يا كيانا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنادي مثل الله زيادة مثل عليه أنا سوى إن شر الآية الفقراء لن يكون شر من كيو شيني بين زالنشي من كفتن تدعو wanda baya tsayawa sai ya ka ta kuma min biyo saboda haka ina maka gargadi ka kalma a cikin فقال له سيدي ماذا اجلس كذولا فإنما أنت من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو فإنما أنت من مخالف من مخالف من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشبهما كذولا كذنا كان تكيم ثورة إذا تكيم صحابة صلى الله عليه وسلم فقال سيدي ماذا وهل كانت لهم مخالف شيء عايزين سبعين كلام ده معقول لا شيء يا دولة إنما كان تخالف بعضهم فالرأي سنة سورة سنة رسول الله عليه وفي غيرهم درمج في وصول رواه مسلم إمام مسلم بن رمضان حديث وانا حديث an samu shi daga hadith sa'idin al-abdul basri wanda shi ya samu hadisin daga Ali bin Abu shi al-Hasan al-Basri ana dangana shi zuwa ga garin Basra ba an sare ne wanda ya kasance bawa ne na zai misali a wata magana kuma an ce bawan Jabiru bin Ukba ne mahaifiyarsa ita ce Khaira kaiwa cikin bayan rinsa baiwa ce da sai suna uku salma wannan da ya faru a cikin shura ya zuwa shi alhassan bakuri an haife shi a shekara biyu rage a gida kuma sai na kuma bakwai zama sauran shekara biyu a cikin sai na kuma yaro baki aka haife shi to da nuna haka sai zama kamar da muka faɗa cewa mahaifiyarsa baiwa ce ta gidan da ta ba da sallama baiwar ummu salama ce sai ya zama tana barinsa a hannun sai ta ummu salama shi a ba mu tana barinsa in yana kuka ko da da kama da wani yana jinjiri sai sai ta ummu salama ta shayar da shi to da yin haka sai Allah ya sa masa wata fasaha da basira saboda zaman da ya yi yawa da suka yi yawa to an ce ya ga a cikin zamanin zuwa kuma ya haɗa zan haɗu da wani gida ya ga shi da Aisha amma bai inganta ba cewa ya yi da gare su a wani magana an ce ya haɗu da na Ali karrama Allah wa yawa wanda a yau na hajjar da aiki ya tabbatar da wannan magana a cikin littafinsa to kuma an yi ruwaya cewa an tambayi kudayin iyalin cewa a an yi ruwaya da gare shi da hajji bin haɓar ana da ne mutum nawa ne na su yi zafi ne ya haɗu da su da cikin sabon hajji sawa da sawa sai ya ce ya haɗu da mutum wato sahabi guda da rike da ya shafi shi kuma yi musulmi ne ya haɗu da su da cikin sabon hajji sawa da sawa sannan yi ruwaya da shi a hakan bin ya ce ya ce yaki shi a wasu zubar da ke ba ya ce yaki da sama da sama da salama zuwa kurasa a cikin wannan yaki a kuma mutum ɗari uku da talatin wanda ya fitar da su wannan yaki a wani ruwa ya kuma kashe mutum ɗari wanda ya fitar da su yaki amma bai inganta ba cewa ya ji magana daga sai da abu da ba hakan bai inganta ba to shi sai na hukun bakuri ya kasance imam shafi yana magana a kasa cikin al-muktasar yace da ya karanta al-qur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa shawurhum fi amr ya rasulullah ka shawarce mu a cikin lamarin da abin da za ka yi shawara a kafin kai sai ya ce hadisi Allah ya kasance ya wadata da shawara ba sai ya rasulullah ba zai yi yake hukunci ba sai ya shawara ba amma ana so a koya wa waɗanda za su yi hukunci ba a da ne sallallahu alaihi wasallam dalilin haka da ba su da wani zai hukunci sai ya yi shawara da su kafin yake hukunci saboda su wanda za su zo a baya su ba ba su zama da wanda yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka za su da shawara suna da su da su da yake to in duk wani cikin karatu ko zai ga an ce maka alhamdulillah ya ce kaza in an karanta ayat ya ce shi kuma ga abin da ya ce ma'anar da ke saboda wannan abu bai samu gaba da jama'a da shugaba da yawa sannan da ya karanta wa hamna a Suleiman cewa ne Suleiman ya fahimci hukuncin lokacin da abu zai faru tsakanin Annabi Dawud da Annabi Suleiman sai ce dan ba da wannan ayar ba da masu hukunci sun halaka saboda ashe za ka yi hukunci ga kuskure sannan yana da cikin maganganunsa shi zai na hasul basri a cikin littafin da ake masa a hasul ma'azin yake cewa ya bin adama innaka la tusibu haqiqata al-iman hatta la tu'ibu nas bi aybin huwa shirka hatta tabdu bi salahi dhalika ayb min nafsik fa idha fa'alta dhalika lam tuslih ayban illa wajadta ayban akhar fa idha fa'alta dhalika kana shughlika fi khawfati nafsika wa 'abdu ibadati lillah man kana dhalika a cikin maganganun da ya fi bakuri yake cewa ya ce dan adam ka sani in na kara su yi wa kusa lima kai ba za ka samu hakikani imani ba Allah la su yi hatta la su yi bana har sai ba ka aibar mutane ba za ka samu cikin imani ba har sai ka ba ka aibar da kowa wani ya auka wani ya auka zaki wani ya zaki sai ka ne mai mana da samu imani cikin bi aikin wurfika da aikin da kai ma kana tare da shi wannan abu wannan aikin da kake da wani ya aka zama kai ma kana yi to ba za ka samu cikin imani da sai ka je da aikin da mutane da zai kuma su kuma sai ka tashi ka fara gyara wa da aikin da zaka yadda za ka da gyara laifukan ka yace idan kana kokarin gyara laifukan ka aikin da za ka gyara su to kana gyara wannan aikin ne kana gyara wannan wani zai bayyana kana gyara wannan wani zai bayyana kullum kana ci don yi zama kai damuwar da aikin ka ne damuwar da suka dace ka yi kuma da kuma ba maka to shekaru da gaba ɗaya kuma a kan kanka ba za ka mutane kuma balle ka ce suna aikata aiki iri kaza suna aikata aiki iri kaza sai ya zama ka shiga cikin bayan Allah da Allah ya so su wanda su da kansu suka damu ba da wani ba da wannan yana cikin maganganun shi da na Abdul Bakri wanda shi wannan hadisin daga Aisha bin Amr shi kuma Aisha bin Amr radiyallahu anhu sahibi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya halarci wato Hudaybiya ko Hudaybiya shi ake sannan ya ya je ya yi waya wa sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiya lokacin da Qur'ani ke ga mana cewa shi ne ribayi na da inna ba ribayi na Allah da cewa da kawai Allah wa inna ribayi na ta shari'a to shi sai na ayi ayyukan amru yana cikin wannan mutane su ba a yi kuma su bishiya sannan shi dan uwan rafi ibn abu ne sannan ibn abu ya ce shi ayin yana da cikin sabanin sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna a garin basra sannan har yake gida a wannan wajen sannan ya rasu kuma a cikin mulkin ubayyu bin ziyad shi ubayyu bin ziyad da aka zaci mana a to lokacin yana gwamna kenan a basra shi Ali bin Abu Bakr a cikin kwanaki Yazid bin Muawiya cikin mulki Yazid bin Muawiya sannan Salisu Bunani ya ce Aisha ya yi wasiya cewa idan ya rasu Abu Bardat al-Aslami ya masa sallah Ibn Jawzi ma ba ya cikin musnad na haka sannan Ibn Harun ya faɗa cewa ƙarshen a cikin ƙarshen tarihi da ya bayar na Ali bin Abu cewa ya gano hadisai guda takwas da ya fi sallah da sallah a cikin da muka samu wannan da za mu karanta da su wanda imam bukhari da muslim sun fitar guda uku a cikin hadisa to shi ne muka samu guda ɗaya ciki wannan hadisi yana cewa anna aisha bin abu da kada ala ubayyillahi ibn ziyad shi aisha bin abu ya shiga wajen ubayyillahi ibn ziyad shi ubayyillahi ibn ziyad kuma gwamna ne daga cikin gwamnonin gwamnatin yazid ibn muawiya shi yanzu da maro yake gaba da kai ya tura gwamnatinsa to shi ubaydullah bin ziyad gwamna ne a basra sannan shi kuma ali bin abu sa'ad bin sallallahu alaihi wasallam yana wannan gari sai ya shiga wajensa da ya shiga sai ya ce masa ayyukan da ya kai kana shi ya yi ayyukan abu da ya shiga wasa yake ni ba إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي أن ننسى رسول الله عليه شوى إن رعاء إن رعاء الرقرة lalle baka sani masu yin mai tsanantawa a cikin kiwonsa baya sauki a cikin kiwon da aka bashi yana kora dabbobin da ƙarfi yana tura su da ƙarfi wajen وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
kiyo shi ne mai tsanantawa a cikin kiyonsa mai kaskantar da mutane a cikin kiyonsa za a bari kaga wannan hadisi yana magana kan abubuwa ma'ruf ne wanda ya zama wannan mutumin shugaba da jagora ne da ayi bin abu wajensa sai ya ce masa ka sani ba ni zuwa sallama ya ce mafi sharri mafi sharri a cikin masu kiyo shine mai tsanani a cikin kiyo kaga yana gaya mun cewa kai yanzu kai buga ba da hankali kai mai jagora ne a kan mutane to ka sani ba mafi sharri a cikin masu kiyo shine wanda ke tsanantawa cikin kiyo wato an ba da jagoranci to ana nema ka sauƙaƙa kada zan mai tsanani a kan mutane kar ka tsananta musu kar ka wahalar da su ko dabbobi na ka baka da ka wahalar da su lokacin ci abinci ba ka wasu abinci ba lokacin shan ruwa ba ka ba su ruwa ba ka ajiye su a rana suna ta wahala to za ka sha azabar da zan namu da musu da zai mutane amma da mutane ce ka kiwata su wannan ba ya iya kan jiwani ba ne har ɗan kuwa ma kullum kuma wani wa kullum mas'ulun an ra'iyati kowa kuwa mai kiwo ne kowa kuma kowa za ka tambaye shi akan kiwon da aka ba shi kowa mai kiwo ne za ka tambaye shi akan kiwon da aka ba shi idan kana da gida kai kai ra'in ne a gidan akan iyalanka su ma iyalan su za su kiyaye maka za ka kiyaye za ka kiwa kansu za su kiwa maka saboda kowa ku mai kiwo ne kuma kowa za ka tambaye shi akan kiwon da aka ba shi to mafi sharri a cikin masu kiwon nan shine wanda yake zalunci baya tausakawa baya tausakawa yake wahalar da mutane sai yake masa fa iyyaka an tukallu ina maka gargadi kar ka zama cikin su duk yadda za ka yi kar ka fada cikin irin wannan masu kiyo saboda kai ba kai yanzu gwamna ne kai ne jagora a wannan garin duk jama'an garin nan kaf suna da bayan gari suna da yin kulawa kai saboda ka kasance mai sauki mai taurarawa karka ja su da kaifi karka wahalar da su saboda ne suka zama da mafi sharri wanda aka bayar su kiyo shine wanda yake wahalar da abin da aka wasu kiyo mai kiyo da ko dabba ce ka zama mai sharri ka zama ka balle mutum to sai fara masa haka shi ne zo ka ina muku gargaɗi kar ka zama a cikin irin wannan mutane saboda ka kai ma yanzu ana gaya maka ko jagorori sun zama sun zama masu sharri cikin cikin wannan karatu ba za ta zuwa mutane to kai ji a inda kake ka tausasa a inda kake ka tausasa wa mutane da musu sauki kar ka wahalar da su kar ka wahalar da su in kai sauki to Allah sai ya sauke maka in ka kawo abu cikin sauki sai Allah ba ka abin da sauki kai ma sai ta ne zuwa mun yace yasiru wala tu'asiru ku sauƙaƙa kan ku tsananta saboda ka ana so ka zama mai sauƙi a cikin jagorancin da kake a cikin abin da Allah ya bayar a hannunka ka zama mai sauƙi ka sauƙaƙa mutane amma da cikin halin da muka fada ciki na tsananin da ake fama da shi mutane sai suka manta cewa suna da gudunmawa da za su bayar yanzu ana cikin matsala na abincin da kana da abincin za ka iya sayarwa a mutane su su karba su saya amma sai ka fakka masa kuɗi ka ƙara kuɗi an ƙaura da ne ba da ne da za ka sauƙaƙa wa al'umma to Allah zai sauƙaƙa maka kai ma za mu da kake zamanin za ka tara ko yanzu abin ya kai ya kai dubu kaza ko ya kai kaza zai ƙare shi Allah zai jarrabe ka sai ya ƙare tas a dawo kafiyar kuma kana jin wahala da su za a yi ka san kana jin wahala to me yasa ba za ka sauka da ba ka zama mai sauki mafi sharri a cikin mutane da su zama mai shiwa da ba shi kiyo ya tsananta a kiyo ba ai mutane yanzu ba ka kiyo su kai ne kake da abincin sayarwa ba su da abincin da za su ci ga abincin kana da shi buhu a wajen ka amma ka fito da farashi ka tsananta farashi a wani dalili wanda duk da kasar da mutane ba shi yanzu abin da ya faru a kwanan nan tsakanin kwana goma an kara kudin masara ya wuce yadda yake kuma nuna da kara ba kullum gari ya waye kawai kamar bikin ake kawai sai a zauna kawai a ce ya zama dubu kaza kawai ya zama dubu kaza me yasa ba za ku nema wa kanku sauki ba in ka tsananta mutane ba Allah yana ganin ka duk tsananin da kai Allah yana ganin ka kuma zai maganin ka ba za a barka ba kuma ka zama cikin masu sharri ba ka kawo alheri ba ka zama cikin masu sharri ta saboda haka kar mu yi kokarin mai da kanmu cikin wannan sharri da sharri ne kuke dawo kanmu idan hukumomi suna da matsalar su su ba da matsala kai a matsayin ka me za ka yi ka yara me za ka yi ka yara in ka sai da abun nan naira kaza za ka samu naira ɗari a kare ko za ka samu ɗari biyu a kare mizana da zira haka in kai sauki dalla ko ki fara amma sai ka nini ka kuza sai ka nini ka kuza ka sai mu masara ki ne ko ya ko zuwa duwa irin ma ka ga kana sai shi ko hasu ko musu ki kana da mai kai ne ko kanka ka fada cikin sharri annabi Allah kuma ya ce mafi shirkin mutane da aka ba su kiyo shi ne wanda aka ba shi kiyo yake zaluntar mutane yake cutar jama'a akai to saboda ka wallahi mu gyara idan ko mu gyara ba ka ga wani ba ko gyara ba shugabanni da muke magana a kansu ba su gyara ba sai mun gyara mu za mu gyara ba sai mun gyara amma in ku gyara ba ku gyara ba kana da abinci sai a koya abinci ba akwai shi ma sai a koye a zuwa nema akwai kaza babu babu ni masara ne babu ni shinkafa ne babu an koye shi wai wai koyewan wai ana an yi shakekin ne nan da an ji wa za a ƙara masa kuɗi sai a ƙara masa kuɗi gobe ina za ka je ina za ka je ka ƙara da mutum mutane Ranar Allah kuma ya ce mafi sharri wanda aka bada shiyo, shi ne wanda aka bada shiyo ya tsananta mutane. Ya musu tsanani, to shi ma Allah zai tsananta ba. Saboda haka sai yake gaya masa a wannan shugaban, Ubaidullah bin Ziyad ne ya ce masa to ina maka nasiha kar ka zama a cikin zuwa tsananta mutane. Duk abin da ake yi ka zama mai sauki a ciki. Ka yi ƙoƙari cikin yin sauki. Kar ka yi tsanani. فقال له اجلس فإنما أنت من مخالفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم sai ubai da lafi da ne masu ka zauna mana aikin yana cikin saura ne da cikin safon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa wani ta nan mu ka kana tsammani akwai wani ne da zai zama saura cikin safon annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba wani saura duk wanda ya zama cikin safon annabi sallallahu alaihi wasallam to bai zama cikin waɗanda za a ce su saura ba ne ya ce zamanin zuwa sallama Allah ya zaɓe su ya girmama su ya haɗa su da hasken da na abin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za a taɓa ce musu saura ba wai za ka kare ilahu ina ulasun bi sayyidin fa kullu suwa da idan Allah ya za ya zaɓi mutane ya ba su duk kirki a cikin su to dukkan su ma su zama kirki da yin sa saboda haka zamanin zuwa sallama dukkan su zaɓaɓɓu ne ba wanda za a gani a ce masa wannan saura ne to kaga wannan shi abin da nasiya a lokacin da yake cewa ai kai gashi gashi kuma kana cikin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba ka saura kowanne sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayin da girma sa dukkan su jagorori ne kuma za a yi koyi da su saboda haka na faɗa maka wannan magana ne dan da zaka yi ba kuma ya faru da cewa ka sauƙaƙa a cikin jagorancin da kake mafi sharri a cikin mutane shi ne wanda aka bashi kiwon jama'a ya tsara da musu haka ne su zama mai ba saboda haka ba maganar cewar ni ina da cikin sauran sahabbai ba ina gaya masa maganar abin da ake zuwa kuma zai faɗa ne ka dage ka aikata abin da aka gaya maka to shi kenan ya gaya masa wannan ka gaya masa umarni da kyakkyawan aiki ya hana shi mummuna aiki kyakkyawan aiki shi ne kar ka tsananta wa mutane kar ka tsananta musu ka zama mafi sauki a cikin kiyon da Allah ya baka Allah ya sa abu yana hannunka kai mai jagora a kansa to ka zama mai sauki a kan mutane ba mai tsanani ba mafi sharri shi ne wanda ya tsananta in Allah ba shi dama shi ne kuwa sharri to wannan umarni mai kyawu aiki ne da hanyar mummunan aiki duk wanda yana jagorantar jama'a ka gaya masa cewa Allah ya sa ya ce mafi sharri a cikin mutane shine wanda ya tsananta wa mutane wanda ya musu tsanani ya saboda musu ba shi ne mafi sharri a cikin to saboda ka muna da siya wa junan mu kan mu da Allah mu dani kan mu mafi sharri ba mu yi kokari a cikin abin da Allah ya dora mana jagoranci a kansa mu zama masu sauki a kai ka zama mai sauki cikin abin da Allah ba ka ko a gidan ka zama mai sauki ko a gidan ka zama mai sauki saboda an yi jagorancin da aka ba ku to zama mai sauki a cikin ba kai ta tsanan ta mutu kai ta tsanan ni kai ta tsanan ni ba a ka zama za ka sauƙaƙa akwai inda za ka sauƙaƙa akwai inda za ka tsanan ta amma kada ka zama mai tsanani a cikin lamarin kika to saboda haka wannan hadisin abin da yake karantar da kuke nan su zaba da sallallahu alaihi wasallam dukan su wato taurari ne wanda duk wanda ta yi a cikin su ya zama jagora a kanka shi ke na tashi biya kaga wannan bawan Allah Ubaydullah bin Ziyad Allah ya taimake shi ya haɗa sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga sahabban a lokacin abun ya tafi yawa amma shi har an zo zamanin da zai gaba a wurin ya ga ai ibn Abu sai yake gaya masa cewa to ga shi ba wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da mai sauki ba mai wahala har ga wahala da jama'a al-ashir عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له رواه الترمذي وقال حديث حسن الآخر حديث يقوم أو أن بعد ذلك يمكن كتاب أيكي yake hali da mummunan aiki an zai kuka rauke ba wa daga sai na zai ba da ƙara masa yadda hannun da yake ba da sallama da zamin da yana fitar su fata da yake kare ya ce wallafi da su ne ne na rantse da wanda rayuwa na fi da hannunsa da ta murna bil ma'ruf wallahi ku mutum da kyakkyawan aiki wala tanana hauna an munkar ku yi hali da mummunan aiki haula yushkanna Allah an yaba alaikum barka ikamu ko kuma ya yi kusa da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da hukuma azaba ta dogare shi su matan kuna hu sannan sai ku roƙe shi fala yustajabu lahu sannan ba zai amsa ku ba rawu tirmidhi imam muslim ne da wannan hadisi wa qala hadisi hasan yace wannan hadisi ne mai kyau a wannan hadisi an samu da sai na huzaifa Allah ya kara masa da hadisi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda rayuwa na take hannunsa. Wallahi ku umarni da kyakkyawan aiki ku hanyar mummunan aiki. Wannan shi ne abin da ake so ku yi. Me yasa aka ce ku ne mafi zuciya da kuma a cikin al'ummatai? Saboda wannan ne. Saboda umarni da kyakkyawan aiki ku hanyar mummunan aiki ne yasa ku zama mafi zuciya da al'umma. تسأل القرآن يسمنا كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كوننا أبو الله صلى الله عليه وسلم كوني مكي في سياء الدين على الأمتين سولا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سولا كنا أمرين كيكاوا أيدي كنا حمي لأمونا أيدي كذا متضامن في بيكم shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama sama da sana al'ummatai saboda umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna Al-Qur'ani yace mana wal takum minkum ummatun yad'una ila khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a samu a cikin wata al'umma wanda suna kira zuwa ga alheri suna umarni da kyakkyawan aiki suna hannu da mummunan aiki fifikon da aka samu al'ura a islam sun zama fifiko a kan murin kyakkyawan aiki ne da hanyar mummunan aiki amma yanzu ana ganin mutane suna yin mummunan aiki ba za a hana su ba sannan ba za a mutum da kyakkyawan aiki ba ana ganin suna yi to ina fifiko ne ina daraja take ina jima da kuma yake babu ne in dai ba za a mutum mutane kyakkyawan aiki ba ba za a hana su muna aiki ba to babu wannan bibi wanda aka ce abin hadisi Allah sun yake mai bibi to babu shi kai saboda haka kowa kuma zai ba da umarni zai umarni ya jawo aiki har da muna aiki in kana da wani naka na kusa da kai wanda yana yin wani mummunan aiki ka hana shi ka umarci shi kyakkyawan aiki ba mummunan aiki ba amma mutum ya zo yana abu mai muni a gabanka kana gani ba za ka da ba wai sai ba ruwanka ba za ka da ba kana gani yana nuni yana nuna da sannan ga kyawawan ayyuka da radada wanda ya kamata ya yi bai yayi ba za ka mutu ya yi ba to idan mutane suka zama haka zuciya masu zama haka kowa ya zama haka ya zama in ka inda jama'a in ka kafa zuciya da kai shi kai saba'in kuma ba shi ba za mu biya shi kyawa aiki ba za a hanyar kuma aiki to Allah zai aiko a zama Allah zai aiko a zama sai Allah ya kawo azaba wa mutane saboda yawancin mutane sun kowa ba za mu biya shi kyawa ba za a hanyar kuma aiki kowa kawai an samu tsibo ana kallon sa kuma muna duba halin da muke ciki yanzu kusan wani ne yin kowa ba ma wurin da ke kawai ba ma na kuma da aiki ana ganin ka kana yin aikin banza ba za ka iya wa aikin banza ka yi ana ganin ka kawai a barka ba za a iya sanar da ka cewa wannan abin da ke mummuna ne ba ka ba ka daya ba za a gama ba sannan ga aikin alheri wanda ya kamata ka iya yin sa za ka iya yi amma za mu wuce ka ce kai ba sai a barka to in in duk mutane suka zama haka aka ce aksariya ta jama'a sun zama haka to Allah zai yi ku azabar sa Allah zai ku azaba a al'umma Allah zai rasu da jami'a azaba kuma iri iri ne ba sai an ɗauko azabar daga sama a kawo gudun daga ce ga azabar da a dawo ba Allah zai yi da ba ta ko ina ta kowane hali ya kawo yanayoyi masu tsada yanayi mai wahala irin wanda ake cikin nan jarabawa ce da Allah saboda mu bar Allah kowa ne abu da ya gara ma kowa abu da ya gara ma yake yadda ka san ana tafiya babu doka wato babu abu da Allah ya tsara maka yadda za ka rayu ba kuma tsara maka rayuwar da bila ga abun da za ka yi ga abun da aka rubuce da kai ga abun da aka hana ka kai kar ka yi kowanne yana tsare ba motsin da za ka yi a rayuwarka ba ga maka da za ka yi ba babu motsi duk abin da za ka yi yana nan kai ne baka ji ka tambaya ba ka zuci ba kana yin abu kai da gara to in muka zama haka Allah zai kawo mana azaba da gare shi azaba iri iri sannan a nisla kuma ya ce su mata kuma kuma da su zama sai masu tsoron Allah da suka fara cikin namu sai suna ruwa da ba za a tsaro sauran da suka saura ko bari suka saura cikin mu sai suna ruwa Allah ba ba za a tsaro wannan su su saura ba saboda yawanci yawanci mu mun zama ba yadda ake su ba ma mun yi yawanci ba ma haka to mu dage mu mu da kyakkyawan aiki in kana zaune da mutum yanzu a halin da ake cikin yin wannan na tsadar nan ka gaya masa gaskiya ba tsari Allah karka boye masa wani da tsoron Allah abincin nan ka kauka sa mutane da kake sai shi bai za ki kun sai ga naira kaza ba nawa ka same shi ka ci ni ba dan kadan ka sauƙaƙa ka san mutum da ya wani kuma ka hana shi mummunan aiki shi ne ya tsora kuɗi mai yawa kan jama'a ka hana shi mummunan aiki amma yanzu kai ne da kai ne ma za a buƙa wani ba ya kuɗi yanzu ba an ce mun kaza naira kaza ba yau an ce buku ya kai kaza yau kai wani ko kai fiti fa ai wani kai kai shi kana da buku da kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ne ya kamata ka umurce shi da yimi ya sauƙaƙa ya sauƙaƙa shi wannan ne da kai ya sauƙaƙa wa mutane amma kai ne ba za ka ƙara an kara shi ka ce ai ka girma mu ka bar shi ma ai ana tsammanin in an ji kasuwa kaza zai ƙara ma zai wuce ma yadda yake da kaga kana kana wurin da bai da mummuna aiki kana wurin da mummuna aiki bayan ke kyawa aiki kamata ku mutu shi ka ce ku to da na ka tunda yanzu mazin ya kafa ku fito ka tankariya shi ka sayar a ruwa sai Allah ya ba to wannan umarnin na bakin nan ba ba ba ba ma yi na bakin ba ma yi balle kai kuma kai wa kanka ko ka mutu ne ba ma yi ka sai muka zama haka ani sura ta mai shi Allah da ya kuma azaba sai mu ci roƙon Allah ka ji shiru ai ta addu'a ka ji shiru saboda me mu bar Allah sai ai ta addu'a ai ta addu'a ai ta roƙon Allah to za mu yi ta yawa saboda in ka ka samu kashi ɗari kashi saba'in a cikin mu duk umarnin da aka ci mana mu bi ba ma duk abin da aka hana mu bari ba ma bari su zo da kan zo mu ga Allah ba za a fara ba to wannan umarni da dole ne a kanmu ka umarci kanka da kyakkyawan aiki ka hana kanka mummunan aiki ka umarci wani da kyakkyawan aiki ka hana wani ya aikata mummunan aiki idan ana yin wannan a cikin al'umma to shi kenan za a samu zaman lafiya amma in ba a yin haka to zaman lafiya ba da shi ana shi ana aikata mummunan ayyuka muna da muna da kai ba kake yi ba nan kake yi ba da faruwa ana gani ba a wani mutane su ke kyau sai muka zama ka shi kenan aikin ba zai lalace kenan Allah ya yara ma kawai turmizi ma ku shi da wani hadisi ba kare yake hadisin hasan wannan hadisi ne mai kyau alhaji ashar ana bin shi da kudiri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdal jihad kalimatu abdin inda sultanin jayr وهو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الحادي عشر حديث النبوي الشائع ana yin ta yin rubuci yanzu yana yin ta yin rubuci ana ƙara masa yadda an yi nabi sallallahu alaihi wasallam qala da ni da yake da subhana allahi ya ce afdalu jihad mafi girman jihadi kalimatu adlin inda sultanin jayar shi ne da wani kalma kalma ta daidai a wajen jagora ja'iri wanda ba ya hanyar Allah kamar a masa gaskiya rawa Abu Dawud Abu Dawud da kawar hadisin mutum da zai da zai fakara hadisin hakan da ya ce wannan hadisi ne mai inganci to insha Allah wani da za mu zaka ta da wannan hadisi mun dawo za mu rura a kan kenan mu ci cewar kowane da dama aikin nan da aka baka har kan jagora da ka je kansa ya za ka da shi ko da shi mutum ba mutum kirki ba ne za ka rubuce shi da kyakkyawan abu ko za ka rubuce shi ba hadisin yana gwada mana cewa za ka ba shi umarni da kyakkyawan abu ka hana shi mummunan abu abu da wadanda ne dai aka ba mu darasa abu da kuma kuskure Allah ya ba shafa a rubuta ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana sauki da gare shi Allah ya kawo mana da mana da albarka a rubuta ne sallallahu alaihi wasallam da kuma da masifa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu a rubuta ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين